إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ko daren biyu ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan tara 2025 yau za mu yi darasi na 56 ko? darasi na 56 cikin littafin fikin suna na asai da sabik darasi na 56 insha Allah zane mun zo za mu tashi sabuwar magana ko? ta wadda na ku? to haka ne ku? wadda lamin na alashi malaku? to bayan dai mun kare magana ta da ya ambata maka na wurare da ake yin kabarori da ake kai daga hannuwa da yin kabarorin da duk ƙarshe yariye da musawamata mana'ati rajul fi hazi sunna duk bayani da ya gabata baya na yanda ake daga hannu ko in za a yi kabbara ta harama ko in za a yi rukuyi ko an dago daga rukuyi ko za a sujada da duk abin da ya gabata baya ya ce daidai ne da mace da namiji dukkan abin da sha siffar sallah ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi bai keɓance maza ba da mata wajen wannan ayyuka matuƙa ba manzan labe yake mata bata kaza ko bata ikama ko bata bayyanawa ko bata asircewa ko za ta tsayuwa daban ta tsayuwa a mammatsi za ta bata da ta kwahonta za ta matsuwa tsayuwa a mammatsi sujada a mammatsi ba ta budewa irin da namiji ke yi duk wannan ra'ayi da wasu malamai kuma ya saba ma zahirin sunna da aiki na mata sahabbai na mata na sallallahu alaihi wasallam kurin mace da namiji dukkan siffar sallah yanda yayi haka za ta yi annabi da ya magana bai ware maza ba da mata ta wani makaranta siffar sallah shi annabi kun ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah yanzu zai shiga masala sabuwa wada'ul yamini ala shimal masalar ɗora dama akan hagu wanda mu a nan wata magana ce kamar sabuwa ko mai matsala wanda asali magana ce sahal mai sauki wadda babu wani matsala ko rigima kanta inda yake da rigimar a saki saki ne yake da rigima a wajen malamai addinance saki ne yake bukatar madogara yake da kama-kama kamuna-kamuna amma ɗorawa bai da wani shuba ko ɗaya a wajen malamai na addini mai neman madogara mai kama kamo ya kamo nan wanda yake saki amma a ɗora dama akan hagun mas'ala ce wadda yake babu wani shubaha a kanta inda ya ɗora dama ne kan hagu yan uwa me sababi kullum kana iya ga me ya kawo sababin ɗaukan wannan mas'ala a nan rigima a nan ta zamanto nan Niger Najeriya duk nan ne abin ke ciki Niger Najeriya abin da ya kawo wannan rigima zawal tijaniya ko za mu ce faida faida ita ce sababin rigimar kyamar gaba da ana ai ka sanna da rogo aka ce ahali mai ahali ahli sunna su ake kira da ahli sunna kayan Allah ya kawo da ahli sunna haƙiƙa su ake kira ahli sunna ce ahali to su aka ga sun fara dora dama kan asali can da ba a rikewa duk wanda ya ga anan gabar anan su ne hema ce yan gabaru haka ta ‘yan gabaru haka daga kama haka ta ‘yan gabaru to wannan me ya kawo matsalar an zama musamman magana abin da ya hilewa abin da ya kawo matsalar irin ababen da suke hudi a cikin aƙidarsu wanda da daga baya su malamai a nan don muna hujjin su ƙarya ce a musu shari ne to da Allah sai tona asirin hanyoyin media sadarwa sai ga malami wanda cikakken malamin na wannan ɗariƙa kai mai ce babu abun ya yi ka ilimi ya yi ka saniwa a duniya sai zo ka tabbatar da abun wannan da malaman suna tun farko suka wadi irin hadarin da yake cikin wannan dariƙa da abin da yake kai ma mutum ka hucin bai sa ba sai su ci da ƙarya to yanzu ya ga malamin ya wato ga kana kallon shi kana jin shi malam wannan ne a gari kaza kuma sannan ne ka wannan dariƙa to irin wannan abin da suke hodi su yan faida ai can dama akwai tijjani a nan kayan faida ta zo ita faida ɗan tijaniya ne ɓangaren ibrahim yasir ne suka ga an faida tijaniya waccan ta farko daban su an faida hatta azkarkin nasu ɗaya sha biyu ɗaya sha ɗaya ne akwai banci da yan farko kenan tsohon alkawali babu rigima da su a nan duk mahiyawa nan garin mahiyawa su ne tsohon alkawali yan tsohon harkar tijaniya su mahiya su kurin danda kurin su yi azkar asgafari la ilaha illallah duk wani abin suke cikin ɗari kun musan da shi ba shirin malami cikin malaman garin ne ya shiga cewa da yawa yan tijani a garin jahilai ne haka ne ba santa ba su kudin su suke ni kudin a sakai furar lahalila don abu na ke ba san da shi ba yan farko shi yasa da wa'annan suka zo yan faida sai wa'ancan yan tijani farkon da yan kadari ya haka mai ake yakan su ake yakan su don irin wannan kalmomin na misali abin da ke sha'ani cewa wani zakalfati ta yi ƙur'ani sau dubu shida kuma su tabbatar ma dawon cewa kuma ta mun hudi ba alzamu na huci ne gashi yanzu dai kar daga malaman sanannu suna tabbatar har ma zama abin da ya ba suna ta kunu jahile ku gano ba suna tabbatarwa ta yi Qur'an su dubu shida wai ta abu a ce ta kai ta adulu tana daidai to ka ce wannan so dubu wannan ya kai ma wannan sacin so goma kuma daidai shi ne bi ce kenan ba amma ba mu ce ba ta fazuru ta baka ta adulu to tana adulu tana daidai Qur'an su dubu shida wai wai wani rashin hankali kuma wasa da hankalin mutane a takaice kuma da irin kalmomi wani mutum a ce misali an gawarta maka yanzu ka bidiyo da kalan mutum sananne ya ce duk wanda biyu an gawarta mashi ko ya zini bai shiga aljanna bai shiga wuta ba suna yi ba a haka bidiyo ke na da ita ko ya kasa wani malami sananne ne ko a gane ne wanda yake cewa muna akwai wani wani zikiri a waje na akwai gidan malam wani akwai gidan malam wani yace in kai za ka yi kwana arba'in ba ka sallah ba ka azumi wallahi kai na ka zabi doke wallahi malami kuma da ne ka sanar ne malami ne ce kwana arba'in ba ka sallah ba ka sallah ba ka azumi ko na doke maka bai kai ba ce akwai na ba a gidan mu ce akwai a wajen malam wani wallahi farko rakon abin izala muna ji izala muna ji izala izala cikin muna muna muna galgaje mu mu gane komai ba cikin malamin da ya ƙara husata wajen sanin abin sunna dan gargajiya malami ne dariƙa cikakke kuma da zubu ne amma kama abokina ne kuma ya ahe nawa bangaren karatu mace karatu da shaka amma kama abokina ne na ce malam da Allah wani rigimar da ake yi tsakanin yan izala ta yi wumi yana magana malam ya ce malam iliya abin zan gaya maka wani mutane suna gaskiyawa a kan mutane izala wallahi suna da gaskiya abu da yawa namu wallahi akwai haɗari akwai kawurci ma cin abin namu Allah ka gaya mu ya ce malam zan maka misali ina da wani wurdi da aka bani in ne wani wurdin ne kwana arba'in na ƙari ba na ƙara wankan janaba Allah ka ce zikiri na ka ba eh in ne ƙara ba iyayi shi ke shi ya ƙara wankan janaba ce zama da wani abinci ba halaka da kai ba misali ta kenan ya ce gaskiya a nan wani ce a kenan abin mako abu shi ya kwanta abin ko gaskiya ne akwai maganawa to kan irin abin da suke hodi na wani sai da aljanna an karanta baka shiga to wani baka aljanna don abubuwan shi zaka ninka kakannin mu yan warko suka ce ka wannan abin matsala ce suka ce man suka ce man kaure ne za ka za ka kaure ne ma me ka ga don abin to ganin su aka ga suna daura dama kan hagu sai aka liƙa daura dama kan hagu da waccan dariƙa shi kuma dariƙa daban daura dama kan hagu daban cikin yan wani iya zama yana sun tayi murya ziyara dan wata tsohuwa ta ta jana ta ta ce suwana suwana sun cike zala tana musu zagi sun cike zala tana musu fada sun cike zala ta zo da kuma suka sun sun da muka hagu ta ce la ka ta kahurci biyu kahurci biyu ga zala ga gabaru ta tsohuwa ka ta ya ka ta ta kahurci biyu ce ga zala ga gabaru kenan a wajen mutanen da ku kabar kun kahurci ne abin suke yi a wajen su to shi da an kana gabaru kun an gabin kiyama kiran su suka ja ma kabar yankun jini a nan nan da Najeriya wannan tunani wannan abin suke hodi wasu na ce ba abin zai tabbata ba magana gare dama abin da ke ka huci na karara ana hodi shi da rika sun malamu suna harko suna bayani suna wazi ana ta sharri ne to yanzu abin sun zo malamin da ya yi ka sananne a duniya iya tafi har ma ana gare dama wani abin haka ne kun ba ku gane ba to wannan shi ya ja ma tsora dama kan hakun yan kunshi ne amma asali ba ta da matsala mai matsala mai saki ciki da rikimin madogara za mu ji da hujjoji insha Allah sai yake cewa wada'ul yamini 'ala shimal ku ji da kyau mas'alar ana magana sunnar sallah ce yace dora dama akan hagu yace yundabu wada'ul yadi al-yumna 'ala al-yusra fi salah an so mustahabbi ne an so samu ce ka ɗora dama a kan hagun a cikin sallah waƙad warada fi zalika 20 hadithan an samaniyata asharata sahabiyan wa tabi'in an annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisi ya zo hadisi 20 daga sahabi daban-daban sahabi 18 kuma da wasu tabi'ai ma bayan sahabbai duk wannan hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mas'alar tsora dama kan hagun a cikin sallah ya kawo misali wata ruwaya daga cikin hadisan wa an salib bin sa'ad ana sa'idi qal كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في صلاة سهل ke cewa mutane ana umurtar su da su dora namiji ko mutum ya dora hannun shi na dama akan hagun a cikin sallah qala abu hazim mai rutu yace la a'lam illa annahu yanmi dhalik ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban san ba da wata magana kan wannan ma'anar maganar sai yana dangana wannan magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa ce ta Imam al-Bukhari me ma'anar maganar sahabi istilahi malaman hadisi idan sahabi yace umirna ko nuhina an mana umarni ko an mana hani ƙata'an magana ce yankaka a wajen malaman hadisi kenan iya dangana wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi iya matsayin hadisi marfu'i shi yasa abu zai mutum da yace kana su yi umarun sahabi ne ana musu umarni kenan annabi ne shi zaka ce ilanu yanmi me yanmi rafa zaka iya dangana wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar wannan ruwa ta Imam Bukhari yace wannan ruwa ya ruwa Imam Rawal Bukhari wa Ahmad wa Malik fil Muwatta da Imam Malik kama ita ya kawo cikin Muwatta kin shi wanda wanda ya karanta Muwatta daga Imam Malik babu yayi bab wada'ul yamin ala shimal fi salah babu yi na ɗora dama ya dubi mun aladu su rafi sala tun daga farkon mawata har ta, ba mai kawo maka babu ko ɗaya ko hadisi ko ɗaya na baban sakin hannu irsal babu shi a mota daga nan mutum adalci kiya ne gaskiya ne kai ka ce kai maliki ne ko malikawa ne to in kana magana musulunci me dogon babban littafin musulunci qur'ani sunna ko hadisi ko to kowa sa a duniya kabgawa tambaya me littafin maliki da ya mallaka a duniya kowa ce an ta kaza maliki ne kowa sani motsa ce da labarin da wani ya ce na ce labarin da littayi na da hannuna na rubuta ni na ce kaza ne wanne ne za a ɗauka aka samu saɓani ni na ce kaza ga littayi na kowa sana wani can wani almajin ya ce ga abin da ce wani zama dogara nawa na na rubuta inda hankali a hili ne ba wani abu shuba a hili ba shuba shi ma malik bai ba bai ɗaya ba na saki amma ya ba ban ɗora dama kan hagu abin mamaki ba malik kaɗai ba da ce nan kullum mai saki ke nawa yake kama kame an kaɗa ko a yau tsaki da tawon addini ka kaɗa ba ta marushin da mazaba ba runkar mazaba dan mazaba da mutu kowa sai ba mazaba ɗaya cikin wannan wadace a take a saki ko a hanafi a hana ko ko ko shafiya ko hanabila ko malikiya ba mazaba ɗaya wadda ta tahi akan wai a saki wa dama malikawan ne shi aka ce wai wai ibn qasim ne ya ce malika ya saki shi ne magana wa bayan wa'annan mazhabobi in ka dauko da tawon addini a yau kowa ya yarda ba wata mazhaba an san dai harko sai al-bukhari na biyu imam muslim sai muslim abu dawud tirmizi nasai ibn majah ko su shi da wannan ko sai na bakon su babba da yake haɗi da yawa na musan da imam ahmad to wannan littafin gaba da kaf buharin musulun abu dawud tunmuzi da sa'ibin maja babu wanda ya bi babi na musamman ba inda babu babi inda babu babi aka samu ko ajisi wanda ya kama magana ɗora dama kan hagu da umarni da labari ya yi ko ya ce a yi ba malami da wannan mata gaba ɗaya wannan tawon babu inda baka ba ma disan da dauda maka hago amma ɗaya babu ɗaya ko mai rauni a cikin su ko mai rauni na saki kame kuna wa an samu wanda ka labarin musu salatu ya ka labarin sallar annabi bai ji ba bai ka ba annabi ya rike kuwa saki to ya ce ya saki ai annabi ka ba ka ba ce ba ka kaza ba to ba ka kaza ba a cikin hadisin zakar babu tayyama babu an salati haka babu su wannan zai shiga na na na musul salatu wa annabi dai kuma mai sallah a nan ba magana ka bazu to akwai tahiyya akwai annabi salati duna wa akwai su da anan a kasu ya jama'a su a nuri daban a takaice to yan wa idan mutum addini yake nema dole ton kafa na addini babu wanda bai babe ba dora damu kan hagun ko hadisi ɗaya da dora damu kan hagun duk wannan kafa gaba daya babu wanda take ka zo haka na rigima da mai rikewa kana kubatan basira kai ma haka biya shi ma ba ba ba ba ma hankali kada ka biya me ce me sukan da maka hawo kuma za mu kana ga insha Allah wai ba sallah bace annabi a shi ma manzo Allah ce ba shi ba dukkan annabawa za mu ga ruwaya ga insha Allah ke mu rike rike madogara da kyau ko gobe doce maka sarci a ina samu ta muna magana abin da ya inganta kamar tambayar hukumi ga maka da tawon addini a yau nake da gwaransu ba wanda ya kai ko huce wanda ta zanen mu to wannan kama da kama cikinsu sun kawo sun yi babi ɗora dama kan hagu ka karanci wannan shi da kusa na zarka na motsa shirin motsa ta imam malik shi ta yi dama magana wa a ce kawo daga malik da daga malik da duk almajiran malik wanda suka rayu da shi a madina kab babu wanda ya kasaki babu kafici suka da rayu suka rayu suka rayu da malik kuma ibnu abu zabar hatta masala da ake cewa an samu ibnu wa ibnu qasim ya ce ya ganshi ya saki to wannan mata masala ce da dalili cewa imam malik ya wata fatawa fatawa da ta saba ma shugaba a wancan zamani an mai hukuba an san kashe ma kashe masa kiyar da wannan shugabannin imam malik shi ne an samu bai iya daga hannun shi wajen sallah lokacin sallah saboda shi ne maka hannun an saki hannun kenan amma haka lahiyar shi lau ya ce har ya mutu imam gargari ce har ya mutu kuma a littafin shi babu almajirin shi ɗaya ba suka raya a madina wanda ya kasa an lau da makan hagu inda ke inda ke babban malikin kirki ne kaji malik in kuma jabi ne kuma ka ta jabancinka yanzu wannan maganar sai ya ce ƙala hafiz wannan manabin hajar bayan an kawatarwa ta imam bukhari sai ce wa hada hukumun rafa hukumcin wannan hadisi na kanasu marun ana wuta mutane ya ce hukumcin shi hukumci ne na marfu mana an ce annabi hauli ne kama annabi ne yake masu umarni kenan li'annahu muhamulun ala anna al'amir lahum bidhalik huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iya abin doka ne kenan mai masa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne in sahabi ya ce aman umarni sabanin tabi'i in ya ce umirna nuhina ba marfu bane ba kenan malaman su na sahabbai su ga suke masa umarni yace annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashara al-anbiya inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jil fitrana wa ta'khir suhurina wa wada'i aymanina ala shama'ilina fi sana yace mu jama'ar annabawa ka nauke ba shi dai ba umirna bi ta'jil fitrana amma na umarni da gaugauta budar baki a wurin azumi daga rana ta fada sai ka sha ruwa jiran duhun dare sai ya shiga annabi iya cewa annal yahud yantazirun ko ma'ana eh me aka ce annabi ya ce ku ci abinci ku buɗe baki tun haɗawa rana yahudawa da nasaru su ne ita'ajjalu suke jinkirin buɗe baki wani ce addini ne shi fashe ya ga duhu wata musu ya mu ilalayin allah ce ilalayin ba shi zai ma kala katu ko ilalayin me yasa me alayin a larabci ka ka bincika me alayin ilalayin ai ba da hausa bace ba alayin larabci ne akwai zulmutan layin akwai alayin allayin iya shiga daga yan ta bace a shiga allayin ba duba ka ce ba hadarin kalaka wato kenan shi ba larabci shi ba qur'anin ba to illallayin aka ce shi yasa da muke cewa jiran rana sai ya shiga duhu ko ko da yahuda da tsaro ne yace al'umma ta tana cikin alkhairi ba ta gushewa alkhairi malam kan ta zai bifitare a nujum mataka ba ta rinka jiran turmamu sun bayyana ba kuna cikin alkhairi kenan jiran hisab du ya shiga ba ci ba alkhairi wannan shine umarnin kuma an sunna annabawa ta annabawa a azumin su ana gaggauta budan baki yace wa ta'khirul hulna kuma ana mana umarni mu jinkirta sahur kake sautin kare goma ko sha ɗaya ka kwanta an ba sahur bane ba sahur kawai kama sahur sahur sai lokacin susun dare na karshe can ake sahur shi ne yayi shi ne sunan sahur mai albarka ya ce wa wada aimanina ala shama'ilina fi sala cikin abin abin da aka da ɗora dama akan hagun a cikin sallah akwai ruwa ya sanan nawa daga malamai sun zanta ta mun kala min wutar awal ko ula kai zalam tasfi fi sana mashit wa tajrifu ta akhir suhur wa wada aimanina ala shamal annabi ya ce iya daga cikin magana ta annabi ta hurku wanda annabi ya tumurko da lamari ko annabawa an bakacin kumiya kai abin da ga dama gaggawa ta buɗe baki da jinkirta sahur ɗora dama kan habu wannan magana wasu malamai a nan tun muna matasa suke fassarawa malamai malamajaran su cewa ai kenan yin kaba da rushin kumiya ce sai suka wata ruwa harkon hadisan annabi ya ce idan baka jin kumiya kai abin da ka ga dama wadda da min a shima ɗora dama kan kai ɗora dama kan hagu mishin kuma ce Allah ka suke fata damu don kin Allah kun da nemo a juya banwa don dai kawai a bada kabadu wata ran cikin wani wasu malamai iya koyawa matsayin baba na karatu malami ne sananne a yau nan sun san sun san shi haka yake koyawa almajiran har da uwaye na ciki Allah wa ciki to shi baban na ne kuma tattauna ta addini kai ga mace babu haka bane wannan abun ba haka bane ba haba malam wani kaza kaza kaza muna tsakanin da irin ne je wajen malamu na ce ni malam magana kaza kaza kaza kaza kware kware na ce to malam naji a dauko hadisi ai abu uku ne aka ce iya daga cikin magana annabi da farko an maka jin kumya ka yi abin da ka so ka ɗora dama kan hagu gaggauta buɗe bakin jikin sau shi ma gaggauta buɗe bakin jikin sau shi ma shin kuma ce gaggauta buɗe baki da jikin sahur shi ma shin kuma ce ta ce eh shi ma shin kuma abu kun aka ce kun fara faɗa kurin suke ta ce na yi rashin kumya na je na rashin kumya ya ta ya bata da kwarai abin zama matsala a takaice ga ga hili ne to daga jin dauda mace to shi ma wancan kirkin kuma ce tilla abu dauku na nabi cin iya daga jikin mun annabi muka jin kumya kai abin da kaso da daura da makan hagun da jingata sau da gudu baki gudu baki gudu da jingata saur ta ga gudu baki yace to me yasa da ajiya tsaya gushin kuma ya gaba shi wancan shi ma ba shi kuma ba to magana baka bace asalin magana abu uku ne kuran kuna mai zaman kanshi an baka jin kuma kai mara kuma komai zai kuma annabi sun albasan ce a ɗora dama kan hagun a jingita a gaggauta buɗe baki a jingita sabu shi ne kuma magana amma wajen hujjar Allah ne wa juya a juya abin ba Allah ke sai ina ne yanzu dai wannan ruwaya annabi ya karantar da mu al'umma cewa ba shi kaɗai ba dukkan annabawa ma haka suke ɗora dama suke akan hagun a gaggauta bude baki a jinka tasawur wannan iya da cikin sunna ta annabawa wani iya kawo misali wai hujja ta kabado ana radiyo kira ban malami ne wasu sun je rabida sun je taron rabida kaf da aka je abokar gumi shiga gaba sallah duk larabawan gaba daya shi shiga gaba sallah amma kuma sakin hannu ba mai hujja kan shi ana magana suna gaci magana gumi ana gawa ta ma gumi wani tsoho ya kira ni wata shekara masu kallon ma talabijin ne daga a kaduna ke na magana yawon akan gaba mana abin zan gama ka ya ce abuka gumi da ake hula kan shi mu gumi da zo kaduna tare muke da shi abokin mu ne tare muke da shi katin tare muke ya ce me ya ka abuka gumi suke hannu ya ce da ya zo kaduna lokacin nan ɗariƙa ta mamaye kaduna ana kyamar kabadu ina nake nan na nake muku sun kawo kabadu ta sa an tsarki a matsayin yan faida an tsarki kabadu ana ta a kansu shi kuma iya usulubin da'awa sai ga ɗan ne rike hannu zai matsala ce gabar da awon shi ce asalin harkon rike sakin hannu abu gumi wallahi kai ci tsohon na ce ta zanga wani tare ta nake da gun wallahi a waya kira ne da kaduna ya ce asalin gumi hukumar sa su hannu wannan bangare na da'awa iya gudun kai rike hannu su kyamaci da'awar shi asalin kenan ba wata hujja ba ce ce ga mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kace da tiji ne wallahi ce to kuma me kake ciki dai ba hujja da wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kowaye Allah gafarta musu wa an jabir qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى abinda ke wannan ruwaya cewa jabir gibar labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo hucewa ta wajen wani mutum iya sallah amma sallar da yake ya dora hagum akan dama aka suke nan sabana shi hagum ya dora akan dama annabi sallallahu alaihi wasallam fantaza'aha annabi sai ya cire hannun ya kama hannun ya cire ya dora wa wada al-yumna ala al-yusra ya dora mace na dama akan hagum shine sunna wannan ruwa ta Imam Ahmad haka wasu magabata cikin malaman hadisi sai don hujjojin ya gaya maka ya ce ƙalar nawoyi sanadu sahihi wannan ruwaya ɗalibin abdulbara mai da malakawa ne su suka mota ta mana gaba daga shafi gaba daya babba ibn abdulbara ya ce ke cewa lam ya'ti fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf babu saɓani daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin dora dama ka babu sabani daga annabi sallallahu alaihi wasallam kashi jirna mu labarci babu sabani daga manzon Allah sabanin dora dama kan hagu yanwa wallahi lokacin da muka gane dore da makan hagu kuma ga kyama da ake ta sunna ta ta dore da makan hagu ga harkokin sunna wallahi ba ina tawili da buka gumi ina sakin hannuna gumi ya ce kodan hujja abinda na gaba ni da wata hujja kurin dole in rike dai a zaga annabi ta umirna an mana umarni na gato annabi zai bar umarnin Allah tun da abin da shi annabi kenan ba mai kamun labaci annabi ya sake sai annabi ta amai umarni kuma ta bashi ta dukkan annabawa wallahi daga na gaban wata hujja da zan saki hannu wallahi ba mai kama shi annabi ta umarnin Allah ne kin duk zaka wani labari annabi ya sake ko matsala wanda ma dama ba ba dama ba ingantacce to shi annabi ta umarni annabi ko bai bar umarnin Allah kun ce ba shi ne ba ta ba shi anbiya duka annabawa ma gaba daya duka annabawa sallar su ko da maka hukunci kuma ce umarni kuma aka ce ce aka ce umirna ba kuma muna yi ba an mana umarnin yin haka sai wanda ne ka to mun zai zama mun zai zai bar sako Allah zai bar umarnin Allah da san biyo annabi bar umarnin Allah kuna gaban da wata hujja dole rike wala ba dan muna so ba lokacin nan ba dan muna so ko ba mun san akwai zagi amma dole ne sunna haka annabi ce usulun muka rike hannu yace ibn al-bar ke cewa babu kenan wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin dora dama kan hagu wa huwa qawlu jumhurus sahabati wat tabi'in dora dama kan shine maganar jumhurin kimman sahabbai da tabi'ai wa zakarahu malikun fil muwatta ita ce imam malik ya kawo cikin muwatta kin shi bai kare ba yace qal lam yazal malik yaqbid hatta liki Allah azza wa jalla kuma yace malik bai gushe ba iya daura dama kan hagun har ya koma ga Allah game da Allah duk wata hira ji ta gihi kurfu shakan Allah ya da wahala kurfu kama kame zai kama hadisi wa wani littayi ko da latin kwanan ke kawa yabi duwo littayi masakin ne su kama hei littayi ce mala ya ce hujja ce mala ya ce mala zai da ce mala amma da ce wani hujja ce addini na yi wani malami wani shekara radiyo littayi kaza a zanu aka hei da zanu wani littayi ko talatin yau da littayi ya saki hannu ne sai ka yi kai ɗari ma ba talatin ba ba sunna ba ce ba hadisi ba suka suka ba haka suke rudin shahilai amma da wani ya kawo hujja littayi talatin ko da ɗaya ya kawo ta saki hannu mahira ce ta masu rike hannun ta masu rike hannun da ce ko wani malami a nan radiyo ya shiga ta magana cewa ga hadisi ga litta adam salama annabi da da horko amma ka saka saka ga wannan waye iya maka ya ya ya saki ya rike hannu da ya zo madina saki hannu Muhammad ya saki hannu da ya rike a makka kuma yace cikin littafin me yace sabir sabir salam subul salam cika wace mana sabuwa yau ina jin radio wallahi muna da ya kare gidan shi na tai wallahi can kuma na sai na ta gidan shi wallahi na ta gidan shi da sallama ya wuto da malam na ka ziyara zai isa na haɗaki shi muka zamana da ce malam ka samu wallahi hujja muke nema ba mu addini da ra'ayi wallahi abin ya tabbata ga manzon Allah wallahi zamu na ji ta magana sabuwa da gwajin kamala yau ta ta ba ashe akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya rike hannu a makka ya tsaki daga baya hai mutu iya tsaki ka ce ko cikin subul salam ni kuma mun dan da shi ko mun ga babu magana ciki amma na so in gani a wajen kam gani ya musa mun ji shi ke da magare sai tashi shi da ko litayi abin da sunan litayin sabilu salam da ce to malam dai kaga littafin wannan subu salaman daban wannan ba wannan subu salaman daban ne ma salani ne wannan kuma daban ne wannan subu salam yake nace na wuri yake bude mu wurin ya kawo ya kawo bagada ka bagada isman nace malam da Allah tsaka ta Allah ka tsaya ka gano malamin magana biyu ce kawo ta saki da rikewa kaga yanzu wajen wannan annabi ya saki a makka ya riki a maka ya saki daga baya yau mutum ya saki ta Allah ka ga isnadi ko mai rauni kurin ya ce ne ya ce hira ce rika yi alta hira ce babu sanadi ko daya ko daya babu sanadi ta ga manzo Allah ko daga sahabi ko daga malik kurin ya ce annabi ka ko hira ce yake nace amma ka ga da yanzu nan wajen dorawan sai ka maka ruwa ya isnadi kaza kaza kaza kaza kaza shi kashin malamin ka ga ka maka kan adalci na an an rike kunja shi a littafin ya ka hadisai amma na an saki babu ruwa wannan wannan jona hira ce ko ne shashi shi da tuku ya koshi gurin ya rubuta gurin babu wani magana akan amuna yace wallahi haka ne to amma kuma ya kan haka fa ya kan saki sun saki saki amma magana da haka ce kinan wa kan wani ya rude ka kama wani kwashe kwashe cewa wai wai shubaha kasa bai da shubaha kake hannu mai shubaha mai kama kame saki kuram kabakan kawala yanzu sai ke cewa ke zuwa da ke zuke nan muna cikin sunna sallah yanzu ke nan mai san sallah yanda manzan Allah ya sabai suka yi kurin ya dangana ya dora dama kan hagun kurin sunna kai ba ruwanka da wani yan kabaru ko yan dariƙa dariƙa daban nace dariƙa daban dora dama kan hagun sunna ce bai da alaka da wata maza ba ko dariƙa kurin wannan abin da aka saba ne kuma ga na ga muku dalili yace to yanzu a ina za a dora hannun mawuzi wadda liyadai ne wurin da za a yi hannun guda biya ne ƙala kamal bin humam wala musibit hadisun sahihun yujibu al'amal fi kaunar wadda ya ta hatu sadar wanda shi ma na hirma da minci kamal bin humam ya ce ba wata ruwaya da ta tabbata wadda ta ce wajibi ne ya an ɗora a kan ƙirji ko wafi kaunihi ta tusurra ko kuwa a ƙasan cibiya wani ma'ahudu inda hanafiya abinda aka saba wajen su hanafawa suna yi kaunihu ta tusurra suna ɗorawa a ƙasan cibiya wa inda shafi'iya su kuma ta tusadar su kuma ƙasan ƙirji wa an ahmad ƙaulani kalmadahabaini an samu daga imam ahmad dorawa kan kirji an samu akan kasar cibiya sai yake cewa taƙiƙ magana taƙiƙa da makawar matsalar ya ce almusawatu bai nahuma sai ce duk daidaitawa ɗaya ne kenan a ce da ɗorawa kan kirji kan cibiya kasar cibiya duk ɗaya ne wannan magana malamin ce kan wannan matsala duk daidai an ɗoran da ba saki ba وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون yace malamai na sahabbai sahaba na sallallahu alaihi wasallama da malamai na tabi'ai da ƴan bayan tabi'ai kira su ƴan bayan tabi'ai kira irin su malik kira malik shi ba tabi'i bane ba shi tabi'i tabi'i malik ba tabi'i bane ba daga sahabbai ba imam malik shi tabi'i tabi'i ne duwa'in nan magabata masu ilimin sahabbai da tabi'a tabi'a tabi'ina suna ga cewa an yada rajul yaminahu ala shimali fi sala kowa ya yarda mutum da zai dora damar shi akan hagum a cikin sallah wara'a ba'dahum an yadaha fawqa surra wani iya ga ya dora ta saman cibiya wara'a ba'dhum an yadaha tahta surra wani kuma iyaka dora ta kasan cibiya ma wa kullu zalika wasi'un indahum duka wannan daidai ne a wajen su duk wanda kai daidai walakin amma fa shine malam bani ce me sama za ka kawo za ka kawo magana cewa daidai ne bayan ka ka da magana kuma yace walaqad ja'at ruwayatun تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يدع يديه على صدره yace ruwayoyi sun zo wanda suke amfanar da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam iya dora hannun shi akan kirji ba cibiya ba kasar cibiya fa an hulbu ta'i qal رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدع يلمن يدع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل صحابي yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam iya dora dama akan hagun akan kirji a saman wannan wuyan hannu wuyan hannu nan kenan gaba yace rahu ahmad wa sanu tirmizi bayan wannan wa an wa'il bin hujur qal sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره shi ma wani cikin sai ibn huzaima kalbai ga ruwaya cewa ya ga yace nayi sallah jabal bin jabal nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi aka yi kuma fa wada yadahu al-yumna ala yadi dusra annabi ya daura hannun shi na dama akan hagun aina ala sadrihi akan kirji shi din kaji abinda annabi babu kasan cibiya ko saman cibiya hadisin wannan ruwa ibn khuzaima wa sahahu kuma wa rawahu abu dawud wa nasa'i amma ga lafazin su da cikin sunan abi dawud sunan sa'i yace ya sa labarin sallama summa wada yadu al-yumna kamar da yace kenan sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallama summa wada yadu al-yumna ala zahar kaffi al-yusra wa rusuq wa sa'id yace na sa labarin sallallahu alaihi wasallama kuma ya dora daman shi akan saman tahin kaffin shi na hagun wa rusuk da gaba wannan wuyan hannu da me aka cewa tsintsiyar hannu shin sa'id nan kenan da nan da nan da nan kuma ci aliyad alayhi talaq kenan wannan hannun haka shine kenan siffa kenan tayin hannunka rabi a tayin hannun daya rabi a wannan gaba rabi a nan haka haka yin siffar ya tsoro wannan hannun ya taba tayin hannu ya taba wuyan hannu ya taba wannan tsintsiyar hannu da yi haka sai ke cewa ai ma'anan wannan hadisi wada a yadda hulyumuna ala zaharul yusra wa rusughiha wa sa'idiha kina ya ɗora hannun dama akan bayan na hagu da da wuyan hannun da tsintsiyar hannun yace kenan siffa haka wadau shi yace akwai wadau akwai alqabad kuna annabi yayi amma wadau ta hayyawa nan san hadisi ya wadau ya hayyawa wadau to amma me wadau ka riki shine wadau dorawa ka dora hannunka kuna haka ka ɗora dama kan hagunkurin haka ka ɗora hannunka na tayin hannunka na dama akan rabin shi a tayin hannunka na hagun da gabal hannun saura dotsi akan akan tsintsiyar hannu kenan shine ko ina taba tayin hannun ne da hannun kaga nan kaga nan ba a rike da wani wani zai rike damtse gaba daya ko a ko hannun tayin hannun gaba daya akan damtsan a siffar haka ce sunna ɗora da hannun tayin hannunka na dama rabi a tayin hannunka na hagun rabi a wuyan hannu sauran ya zo tsike na akan tsintsiyar hannu shi ne siffan akwai ruwaya kafa alkafa mata da inganci akwai masu kawo ruwaya daga mutane ta ɗora hannu tayin hannun sama ta hannu haka tayin hannun kan tayin wannan ruwaya bata da inganci to ya ɗora kafa alkaf ruwaya bata da inganci ɗora tayin hannu kan tayin hannu bata da inganci ruwaya abin da ya inganci wannan shi ne rabi a tsintsiya rabi a damtse kai rabi a wuyan tsintsiya hannu rabi a tayin hannu wannan shine siffa ta dora dama akan hagun a cikin sallah wani cikin alhazai ya tahi hasalla a masallaci daga masabiki haka kan su laraba musamman suke hannu su a musamman suke hannu su sai ya sallah kurin a haka sai kama hannun kasu a kowane wani kike hannun ga muna an ga munkar sai kama hannun shi dora mishi ya sallah ya maida ya jima ya saki sai bala bai kama ya maida mishi ya cire ta idan ne so ka kai so ya hudaye so ka kai ya sana gabadu so kai so ka so ka kai na gabadu eh wannan ne ba sanin wanda gaban ne gaba da nan hasalle so ka kai ya sana wani gabaru kina shi ya kama gabaru kuma ga wani kai so ka so ka kai ya gabaru ana kama nan ta shi bai gabaru shi sanin ta bai gaba daya wada ce da gabaru cikin sam shi ba ne gani wasa ce kamar ya wasa ne ana ga ga ko ke wata Allah ka tabbata kuma ya wasa Allah mutum sallah mutum ya sake wani ga mutum sallah ko ka wasa ciki kai mutum ta tsaye garawo kurin babu alama Allah babu kyau babu alama babu alama nutsuwa eh babu alama nutsuwa suke hannu kai mutum kamar ya wasa ne wallahi baka ne sallah take ko wasa ne ke ko ne ke jira ko ne ke jira sai amin sai yake cewa at-tawajjuh aw du'a wal istiftah yanzu mas'alar in ma ya ce a tawajju ko ce addu'ar buɗe sallah suna kone ma'ana ka lokacin da ka shiga sallah kai ka bara harama addu'a da ake yaban Allah ka hayan a fara karatu wannan masala da yace yundabu lil musalli an ya'ti bi ayi du'a'i min al ad'iya an so ga mai sallah yazo da kowace addu'a daga cikin addu'o'i da suka zo akan bude sallah wadda allati kana yad'u biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastabtu biha salah ba'da takbiratul ihram wa qabla qira'a yace an so mai sallah ya zo da duk addu'a da ya zaba cikin addu'o'in da annabi sallallahu yake yi da su yake bude sallah da su bayan yayi kabbara tarama Allahu akbar yayi kabbara kayan ya fara karatu ana ake yin ta yace wa nahnu nadhkuru ba'daha fi ma yali zamu ambaci wasu addu'o'in abinda zai biyo baya kin zai ka maka wasu daga cikin addu'a dole da kai dai ce ta bude sallah ce kaga sunan ma a malikiya taskiya makaruhi ce wai ko rawsu gaje an karanta ta hatta mai mutar hali ya kawo magana karanta ta amma ka dauka hatta mutar an ka dauko malamin sa azrace cikin jawar da kilili shine mutar hali yace wannan magana ta cewa du'al istifta makaruhi cewa magana ce mai matsala ce saboda yace ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kawo ne ruwayo shi mai shirin mutawar kile in dai manzo Allah ce ba magana karanci in dai a ce manzo Allah sallama hatta kabadan suka ce ta suka makaruhi ce shi ma ce a wannan karanci hidan kai ne da hudu ya hutawa amma sunna kai ce fala karahata sunna annabi dawo da maka gwamnati shi mai da tare da jawar kile mai sharin sharin mutsalin kende sunna ce ko kai maliki ne kuma aka ce imam malik iyayinta malik iya du'a istifta shi kanshi sai yanzu ruwayoyi zai kawo maka shi a sai da sabiq wanda suke da alaka da wannan magana yace ana bi hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن الا الترمذي ابو هريره ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallama idza kabbara fi salah sakata hunaiha nasara idan ya kabbara a cikin sallah yana shiru el kaɗan shi ne wani el kaɗan wanda akwai ruwaya iya sakata filata sakatat wadda sabu suna sun kawo amma ita waccan tana da matsalar shi inganci iya shuru na warko bayan kabbara ta harama shuru ta biyu suka ce bayan fatiha ta uku bayan karatu ka hanyar rukuni tarihin da albani ma kan wannan masalar ruwayar ta kawo wannan sakata uku ba ta da inganci matsala ma da aka samu lokacin harko-harkon abin sunna akwai masu kawo wannan sakata kin lokacin da aka yi maganar matsala da aka samu ta saɓanin karanta fatiha ga mamu na lasata limanin ibn kitab ko fafatar kitab babu sallah wanda bai kanta fatar kitab ba wannan sai ta kawo cewa to aina ilimin ya kana ka ce he karanta ta inda yake yin shuru horko cikin malaman malamai masu wa'azi a manyan haka na gaba wani ya wannan tambaya ni kan ya mun tambaya me yasa yake ga wani liman wani in ya sallah yana yin shuru bayan karanta fatiha me madogara shi Allah ba sani ba mazan tambaye shi dan wani tambaye malamin ya ce amma eh ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam iya karatun harko iya saurutar ko dan duba su ta iya sahu iya eh shuru ta biyu dan ma musu karanta fatiha ya ce kai wani ashe abin na ku hadisi sunna ce ma haka na hudu korin kwana biyu kwana biyu ina karatu sai na ga albani ya kawo sakata ba da fata ya tilika lagaba ta bid'a tutu to ni malam wannan ce musunna ce ga hadisi shi na albani ta bid'a ce sai na koma wajen malam da ta kai ni wani magana da ka gamuwa a ina take sai ce littafi kaza muka zo ɗauko mun littafin da na diba littafin akwai ruwayar amma menene ba hadisin bai kawo da aka tafatiya a shi imam khatabi ce ara ara ina ga wannan shiru da annabi yake a nan don mamu su karanta fatiha ta kata kuma matsalar ita ruwayar ba ta da inganci abinda ya inganta annabi iya shuru bayan kabara ta harma iya shuru ba'da alqira'ati kulliya kuma ta sakata ta hunaiha el kadan haƙi ba ruba da misali ce kan mutum da kan mutum da lumwashin shi ne kuma kaman ga lumwashin ka aje ne ka tsara karatu ba kun gaba ka fada ba kun daidai shurukin da yake kun an yi bayani a hilin ruwa ta zo yace dan daidai yanda mai lumwashi zai mai da kurin kaga anan nace to ni ka ka ce mun annabi ke kaga nan ko malamin ne yace Allah kan tafatiya ne daga san dai Allah ya samu warwara dai alban dai ga Allah ne da wancan ce malamin gaskiya wani kaga abin wannan akwai matsala a takaice dai babu wata shuru bayan karanta fatiha dan ma musu karanta wannan matsala malaman Saudiya Usaimin bin Baz Allah ya gaskata musu suna kan wannan fatawar cewa wannan ruwaya dole mai bin liman sai ya karanta fatihatul kitab wanda wacce ruwan albani rahimahullah cikin siffar sallah aya ka magana yace eh haka kin tawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah wani yake karatu bayan shi yace mali unazi waye yake mu ina wadi iya wadi yace ana rasulullah ni ne rasulullah ce ina ne lakin hatta rasulullah ina yi kana hori ina hori ne yace la tafa'alu illa idza qara'a alaikum matan matan kitab fa innahu la sadda liman yaqra'u bil kitab ana annabi magana ce kakku karatu ina karatu sai dai fatihatul kitab ita babu sallah ga wanda ba shi da ita kaji ke wani shine jigo magana albani ka wannan ruwaya yayin da na suka kira babu nan sama yi yace amma wani abun an shaye wannan hukumce ka ruwaya ta Abu Hurairah shine ka wace ruwaya Abu Hurairah yace aka sake yin hakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yi tsawatarwa yace daga shi annabi Abu Hurairah cewa fantaha nasu an rikat halwa sallallahu alaihi fi majhar lakin fi masrur Abu Hurairah yace daga nan annabi tsawatarwa da ta baya sahabbai suka fasa karatu a bayan shi inda yake bainawa sai dai inda yake boyewa wannan shi ne madogara cewa to sai aka abin basu tambayar yin honda kuna kan dole to a ina mamu zai karanta fatihatul kitab ina madogara ya ce gaskiya ya ce wannan ruwaya sai ya yi shiru ba fatiha ba ta da inganci haka mazanci ba ta da inganci amma na ce amma dole ya karanta kenan ko da liman iya karatu ka yi ta ka ji magana kenan albani ya kawo mas'ala ce to ai wannan mas'ala ta liman iya karatu kana karatu ta saba ma zahirin qur'ani da sunna ingantatta qur'ani Allah subhanahu wataala iya cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta ƙur'ani ku yi shuru ku yi shuru ku ba da kunnan an situ fastami'u lahu wa an situ ku shurara mu shuru dine ka shurara ka yi shuru kiran ba magana don a cikin to yoshi liman ya kazo kana karatu ka sa abu ma abu rubu kana karatu kana karatu tare da liman kaga ba magana shurara da amsuwa yace na biyu cikin sai musulun wata inganta annabi sallallahu alaihi ke cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu nasi qarara yace an sanya liman dan ku yi koyi da shi yace idan ya kabbara ku yi kabbara in ya karatu ku shu to na akwai damar kan iyaka zuwa karatu ka ganin idan albani rihi magana cewa kana iya yi babu ta to ina waccan magana sai kawo ta ta maganar cewa wanda bai da fatiha ba shi da karatu ya kawo ruwaya wata imam malik ya inganta ta kashe sa ibn taymiya annabi sallallahu alaihi yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu al-imami lahu qira'a yace na muke cewa duk wanda yake da liman karatun liman karatun shi ba an kare ba shi ba mata kare ba an taba karatun to kai kai mamu shi a bayan kenan shi mamu kurin ibada shi shurara ne kuma mai kama ka waccan shuba tun da baka karanta ba sai kai mai tambaya kuma to idan ka zo liman iya rukuyi ka samu rukuyi akwai sallah yace akwai sallah kada ke da magana ta rushi a takaice wa gaskiyar magana kurin magana mahi inganci kwakwaran madogara idan liman iya karatu ka bi zahirin ƙura'in suna ingantatta ka yi shuru ka shurare shi ne ka. amma inda yake asirce wannan ya kai karatun fatiya ka yi sura in ma ka ɗauko gajera ta ƙare ya ƙara wata shi ne kurin magana to don haka yanzu kenan a nan abu hurarewa annaba tambaya yana annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kabbara iya ilu shurukin wannan sai abu hurarewa ke cewa fa qultu ya rasulullah ya manzan Allah bi abi anta wa mi zamba da fansarka da babana da uwata ara'aita sukutaka bayin da takabir qira'a ma taqulu shuru da kake yi tsakanin kabbara ta harama kayan ka ware karatu me kake yi Allah kai murada ta himji me yake insha Allah Allah kai murada ta mu zo karshen lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته